إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الحكرة والتربص أليس كذلك؟ باب الحكرة والتربص الحكرة والتربص إما أن تكون الواو العطف العطف إما عطف بيان أو العطف يقتضي التغاير إذا كان عطف إذا كان العطف عطف بيان معنى ذلك الحكرة والتربص بمعنى واحد إذا اقتضت إذا اقتضت إذا اقتضت التغاير معنى ذلك الحكرة غير والتربص له معنى والإمام مالك أتى باللفظين معا الحكرة والتربص وماذا يعني الإمام إمام مالك يعني أه يعني معنى واحد يكون العطف للتوضيح أو بمعنى آخر العطف يقتضي التغاير مفهوم؟ سنقرأ نشوف إن شاء الله معنى الحكرة والتربص التربص وذكر إمام مالك لفظة الحكرة والتربص جميعا لأن حكمهما, لأن حكمهما يختلف على ما ذهب إليه الشراح أما الاحتكار فهو ضم الطعام وجم ضم الطعام وجمعه تضم الطعام وتجمعه لا يكون ذلك حكرة ولا يكون ذلك التربص لأن الإنسان قد يضع طعام سنة ولا يكون مهتكرا ولا يكون متربصا أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع لأهله نفقة سنة وأما التربص فهو انتظار الغلاء به التربص انتظار الغلاء اشتريت طعاما أو أي شيء وحتيته ليكون غا... ليكون غاليا فتبيعه وتكتسب الربح أليس كذلك؟ لا سيما والحكرة جائزة وقالوا الحكرة جائزة والتربص حرام إذا كانت الحكرة جائزة والتربص حرام والتربص إذا كان التربص حراما فما فائدة العطف ما معنى العطف هنا أه؟ تغاير عطف اقتضى والعطف يقتضي التغاير هنا لأنه قالوا الحكرة جائزة والتربص حرام وعلى ذلك العطف هنا يقتضي التغاير فلما تغايرت الحكرة والتربص لفظا ومعنى جعلهما مالك لفظتين مفهوم فهمنا الحكرة ما قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه سنفسر سنقرأ كلام العلماء بالنسبة للحكرة والتربص هذا saboda duk sa'ad da aka ce al'ihtikar sai a ce haramun a ce hodin a ce haramun a ce menene da menene baki daya ba tare da ayi la'akari da mai malamai suka faɗa ba ba za ka tashi farar ɗaya ka haramta abu ko ka halatta ba sai kaje kaji malaman da suka sadaukar da rayuwarsu a cikin bincike game da waɗannan matsalolin mai suka faɗa eh ba kai da baka da lokacin yin karatu ba lokacin yin karatu ma baka da lokacin shi ma'ana ba ka da lokacin shi shekara 26 ko bakwai muna karatu 26 wa ya taba tashi ya je da aka je gida ya dauki littafin da aka karta yana maimaita sanadin don ya koyi karatu ya koyi karanta sanadin da wahala sai sa kana shekara ana wana amma da za a ce ka karanta matanin ayi fassara sai ga abu ya- ya zama yana da wahala saboda mai kullum kana ji amma baka taba gwadawa ka gani ba amma da zaka gwada sati ɗaya sati biyu ta ɗaya wata biyu shi kenan duk littafin da kana bude littafin husadisi sai ka kana karantawa saboda me saboda ka saba ka koya ka iya ka karanta karanta an fahimta abinda ake abinda yake wajibi abinda ake bukata ku yake saboda darul hadis alhamdulillah darul hadis ta sha bamban alaysa kazalik ta ina uban mawaka me yace ajabaki ya fasa ba haka bane ba darul hadis ta ce ya jabaki ya fasa akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci don haka ake duk wanda ke karatu darul hadis ya ja baki ya fasa ne ba a ja baki ya fasa ba a ja baki ya fasa da ya ja baki ya fasa wanne ne ya fi kai matuka to haka ake son duk wanda ya karatu ranar hadisi an fahimta haka kuma zai yi ba sai ka sai ka ka zauna gida kana yi ana karatu jami'a ko yanzu sai ka ka ɗauki littafi ka je bayan dutse inda ba kowa kana karatu kamar mahaukaci kana karantawa kana maimaitawa kana karantawa in ka gama ka dawo gida ko ka dawo makaranta shi kenan ka koya ka iya ke duk inda ka je ba ba ka jin tsoron karanta littafi ko da wasali ko ba wasali amma in ba koya kai ba ba- yana da wahala bi sabilillah yana da wahala an fahimta za a fara to shi kenan za a fara ko? eh? amma fara قال الموفق موفق ابن قدامة والاحتكار المحرم za mu ji abin da malam ya faɗa sai mu ga inda shi ya nufa sa'an nan mu faɗa abin da malamai suka faɗa insha Allah sai a yi haƙuri ko alhukuratu wa tarabbus alhukuratu bi dammil ha'i almuhmala wa sukunil kaf bi dammil ha'i almuhmala wa sukunil kaf wannan shine dabt ilmu dabt kenan wasali sama wasali kasa rufa dauri duk ba wasali bane ba zabt bane saboda da da alkalami yayi kuskure shi suka kaza wannan kuwa sai a fada maka shi a cikin magana bi dhammil ha'i al muhmala ma mana al ha'ul muhmala hakarami eh ba jim ba ba kha ba وسكون الكاف اسم من احتكر الطعام إذا حبسه إرادة للغلاء هل فهمت؟ وما da shi ya fassara alhukuratu in mutum ya aje abinci don ya tsada to in mutum ya aje abinci don ya tsada ya haramta ko bai haramta ba Mut- eh ya danganta ya sayi abinci ya ajiye don ya tsada duk wanda ka tabbata ce ai haramun ne ba haka bane ba إيه. والحكر بفتحتين وسكون الثاني والحكر لغة بمعناه قال الزرقاني وفي البذل أصل الحكر الجمع والإمساك أصل الحكر الجمع والإمساك كتتر أبو كريك كاينك an fahimta ka tattara abu ka rike kaga shine asalin alhakru to abinci ka saya manzo Allah ya kasance yana tana da iyalansa abincin shekara to yanzu in zaka saya abincin shekara lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kila kadan ake tarawa yanzu in zaka saya abincin shekara ka tara zai yi yawa ko ba zai yi yawa ba zai yi yawa to wannan ya zama haramun kenan bai zama haramun ba ko والتربص هو الانتظار وكأنه أطف تفسير للحكر لل- للحكرة يتي وي أطف تفسير كنا معنى د- الحكرة والتربص دود أين أو جمالا أو أنم بيان ديكي هم فهمت زامك كما إن مسألة تشابه بر فإن المهتكر ما زال يتربص غلاء الأثمان wanda ya ihtikari ya saya abinci boye abin da yake jira ma'ana firashi ya sama qala al muwaffiq al ihtikaru haramun yace ihtikar a sai abinci a aji a boye haramun ne saboda me limara wal asramu an abi umama qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yahtakira at-ta'am وروي أيضا بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اهتكر فهو خاطئ أي من اهتكر فهو آثم الخطأ هنا بمعنى الإثم وروي أن عمر, أن عمر رضي الله عنه خرج مع أصحابه فرأى طعاما لا هذا ما يحتاج قال الموفق والاهتكار المحرم ɓoye abinci wanda aka haramta ma'ana ba kowar ɓoye abinci ake haramta ba ke ko majtama a fihi salasatu shurutin ɓoye abinci wanda ya kunshi sharuɗai guda uku shine yake ake haramta amma in bai kunshi waɗannan sharuɗai guda uku ba ba haramun bane an fahimta الشرط الأول شرطي نفركو أن يشتري متن يسيا كجي كاسوا da kudinka ka saya ka je ka aji falau jalaba shay'an aw adkhala min gallatihi shay'an fadakharahu lam yakun muhtakiran wai me kenan da ya fita ne yaje ya sau daga wani wuri ya harba kamaru yaje sau yaje Niger yaje sau yaje Dubai yaje sau yaje China yaje sau yaje menene ya sau kayan shi sai ya ajiye lokacin da ya ga dama ya saya ba za a ce mishi ya holding ba zai ce mishi ya yi ko kuwa a gonarsa ce ya yi noma ya tattara kayansa ya ajiye ba za a ce mishi ya yi abin da yake ya haramta ba waru ya zarika anil hasani wa maliki wannan magana an rawaito daga al-hasan al-basri wa imamu malik imamu darul hijra wa qala al-auza'i imam al'auzawi ya ce aljalibu laisa bi muhtakirin aljalib laisa bi muhtakirin wane ne aljalib jalaba aljalib wanda zai fita ya je sau kaya shigo da shi ya ce ba mai ihtikari ba ne liƙaunihi ya ce ai saboda manzon Allah ya ce aljalibu marzukun wal muhtakiru mal'unun aljalibu مرزوق والمهتكر ملعون الجالب مرزوق wanda ya fita je sau kaya kawo muhimmancin su a cikin kasa fa bai gaza muhimmancin kowa da kowa ba fa mutum ya fita ya je sau kaya kawo da kudin shi za mu ji abin da sayyidina Umar ya faɗa insha Allah ai yana taimaka maka sake dan in bai fita ya je ya kawo ba ya za a yi sai a shiga talauci sai a shiga yunwa to shi yasa ana karfafa musu gwiwa ne ko a ba su bashi ko a sauwake musu ko a hore musu hanyar da za su so su kawo kasuwa ke ma'ana yadda abu yake kasuwa shine yake kayyade farasi fa in babu abu da yawa a kasuwa dole ya tsada in abu yan kasuwa suka kawo shi suka boye sai gwamnati ta je ta sau ta kawo sai kuma me sai su yi hasara ma ba su fito da shi ba dole sai abinci ya yawa kasuwa kowa ya iya saya da kuɗin shi kaɗan an fahimta wale annal jaliba wai saboda wanda yake zuwa ya sau ya kawo la yudayyiqu ala ahadin ba sa takura ma kowa wala yadurru bihi baya cutar da mutane bal yanfaq yana da amfani fa innan nasa idza alimu indahu ta'aman mu'addan lil bai'i kana zalika atyaba liqulubihim min adamihi in muka mutane suka san ai ƴan kasuwa suna da abincin sun je sun kawo suna da shi gida za su sayar sai ga hankalin kowa ya kwanta da a ce kowa ba shi da shi ana fahimta ana fahimta wannan maganganu sharadi na farko kenan me sharadi na farko eh wanda zai an kawo abinci kasuwa mutane na da kuɗi a banki ko gida suka je suka cire kuɗin su alhamdulillah suka je suka cire kudin su suka sai abinci suka ajiye to kaga sun cutar da mutane kenan amma wanda ya je saho daga waje shigo da shi ya cutar ko ya yi amfani ya yi amfani shar'i na farko kenan a shartu sani an ya kuna almushtara kutan ma ma'ana an ya kuna almushtara kutan abinda aka saya aka ajiye din ya zama mai abincin mutane fa'ammal idamu wal halwa wal asal والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها اهتكار محرم أما الإدام مهدي مية مهدي مية دنكي أبن زاي أبن تماتي تتاسي البصا gashi ce har al'asal da zuma da mai ya ce babu ihtikari a ciki don ba abinci ba ne ba abinci ba ne ko? menene mahadi ne ko? ana hadawa ne da shi ake hada abinci amma masara gero dawa shinkafa wake da mai kuma eh da maiwa duk wa'annan abinci ne to sai dai gero da maiwa abinci ne ko abin sha ne eh ana ci قال الأسرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن أي شيء الاحتكار al'asram ya ce na ji imamu ahmad ana tambayar shi menene ya ake ishtikari ya faru kala sai ce iza kana min kutin nas in ya zamo abincin mutane ne wa huwallazi yukrahu shine abin da aka haramta abincin da mutane ke saya kaje ka ɗauki kuɗinka daga banki ko gida kaje mana yan kasuwa sun je sun sau daga waje suka shigo da abincin sai ka ɗauki kuɗinka kaje ka kwashe duka kaje ka ɓoye don ka takura musu wannan suka ce haramun ne amma wanda ya je ya sau abin shi waje ya zo ba za a ce don ya ajiye bai tashi sayarwa ba a ce mishi ya yi itikadi ko ko noma ya yi ya ɗebo abinci ya kawo gida ya ajiye yana jiran lokaci ma'ana firashi ya ɗan daga ya sayar ba za a ce ya yi itikadi ba an fahimta na farko ya zama na mutum kawo abinci aka yi kasuwa shi suka je suka saya suka kwace suka ɓoye ya zama itikadi sharaɗi na biyu abin da aka saya ɗin ya zama mai abincin mutane ne وهذا قول عبد الله بن عمرو وكان سعيد بن المسيب وهو راوي حديث الاهتكار يهتكر الزيت سعيد بن المسيب سيد التابعين shi ya rawaito hadisin al-ihtikar aka ce yana aji yana yana boye mai yana cinikin mai zayyad yana sai da mai ne sai sai ya aji shi kuma ya rawaito hadisin ihtikar da ya san wa'annan suna cikin ihtikari da ba zai yi ba an fahimta qala abu dawuda قال أبو داود أبو داود أبو داود يتي وكان يهتكر النوى والخبد والبزر ينا بوي أبنتي معنى أن دبينو da harawa da menene da menene duk irin ajiye su wannan ba su cikin ihtikar wali anna hadhihi al-ashya mimma la ta'ummu al-hajatu ilaiha wa'anna abubuwan mata ba kowa ke bukatar su ba ba kowa lokaci ake bukatar su ba ba su da matsala kamar abinci fa'ashbahat siyaba wal hayawanat sai suka yi kama da tufa da ake sayarwa ko dabbobi da ake sayarwa don kasa ya ka aji baya zamowa ihtikari ashartu salis sharadi na uku an yi zayyuka alannas bi shira'ihi ya zamana a lokacin da ya saya din ya takura ma mutane don akwai lokacin da ake bukatar ma a je a saya lokacin da abu yawa kasuwa manoma in ba a saya ba abu zai lalace su yi hasara gobe ba za su yi noma ba to ana son aje a sassaya a aje saboda a karfafa gwiwarsu gobe su samu kudin da za su yi taki da za su gyara gonansu su yi noma an fahimta wala yahsula zalika illa bi amrayni ba zai cutar da mutane bai takura mutane ba sai dai ɗayan abu biyu in ya faru ahaduhuma an yakuna fi baladin yudayyiku bi ahli al-ihtikar ya zama karamin gari ne ba babban gari bane mutane in abinci ya dan ja da baya suna shan wahala amma babban gari da ya zama zai kawo misalai da ya kawo wannan dan kasuwa suna da yawa wannan yan kasuwa ko ina suna da yawa ai suka ce wannan ihtikari ba shi da amfani saboda me saboda yan kasuwa na da yawa ciki in wannan bai kawo ba wannan zai kawo wannan bai kawo ba wannan zai kawo ga sunan da yawa amma kauye inda ba abinci in mutum ɗaya bai kawo ba sai ka kowa ya shiga yunwa an fahimta kalharmaini wasu gur kamar makka da madina a lokacin babu abinci da yawa ba haj ba kaya da yawa ba kaman kasan masar da iraq ba ne da manya in kasuwa na da yawa a ciki kowane lokaci ana kawowa to abinda za a ɗauka a cikin makka da madina a ɓoye a sha wahala don ka ɗauki ninkinsa a kasan masar wahal da kanka kai saboda babban kasa ce 'yan kasuwa na da yawa masu gai da fice na da yawa fataki na da yawa aje a sau a kawo shi yasa a can ba zai cutar ba amma a nan zai cutar inda zai cutar din sai a ce ya haramta inda ba zai cutar ba sai a ce halal ne wa zahiru hadha zahirin wannan magana anna al bilad al wasi'a al kasira al muwa al kasiratu al marafiq wal jalab yace babban gari waje take ana da yawan ana da 'yan kasuwa da yawa wa'annan za su kawo ko duk sa'an daga wari ya waye wani ya shigo da kayansa wannan ya shigo daga dubai wannan ya shigo da china wannan ya shigo daga ingila wannan ya shigo da kasashe daga kamaru da menene da menene kullum kowa na kawowa yace dan ka sai abu ka aji aka ce wannan ba zai cutar da al'umma ba ka bagdada wal basra wa misr wala yahrumu fiha al ihtikar wala ya harumu fiha al-ihtikaru wa'annan manyan kasashe dan kasai abincin su ka ajiye baya zama wa ihtikari saboda me saboda babban gari ne kaman yanzu wani gari kaman wani gari karamin gari a cikin a cikin arewa ba ba ɗan kasuwa da yawa abinda aka kawo in an taba ce kowa ya sha wahala in ka je ka sayi wannan ka boye kai haramu amma kaman kasar Kano fa kaman Lagos fa kaman Port Harcourt fa kamar manya-manyan kasashe da kullum 'yan kasuwa sauwa suke ana shigowa da shi don kaje ka saya ma ai ka takura ma kanka ne an fahimta abinda ake nufi gidan da sharadi guda uku li'anna zalika la yu'assiru fiha ghaliban wa thani al'amari na biyu da yake sa wannan abin ya zama haramun ko ba haramun ba an yakuna fiha lid-dhiq ya zama na lokaci ne na kunci mutane na cikin kunci suna fama da abin da ke akwai sai ka je ka ɗebo kuɗinka kana da kuɗi a je a banki ko gida ka zo ka saye abin da suke bukata suna cin tsananin bukata sai ka je ka ƙara ɓoyewa ka takura musu ko baka takura musu ba ka yi halal ko ka yi haram ka yi haram bi an yarkula fil baladi kafilatun kaman fatake su shigo da kasuwanci fa yatabadaru zawul amwal zawul amwal fa yashtarunaha wa yudayquna ala nas fatake su shigo da kayansu sai masu kuɗi su ɗabi kuɗinsu su je su sai kayan su je su ɓoye to kuma manzo Allah cewa ya da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd da'un nasa wata riwaya da'un nasa fi ghafalatihim ba riwaya ce sahihiya ba riwaya muslim da'un nasa ku kyale mutane yarzuqullahu ba'dahum min ba'd Allah yana azuta wani daga wani zuwa wani mutumin kauye yayi noman sa yayi min dillin safin shi wannan abin ya sayar naira dubu ya ci riba har ya fi ya ci riba har ya shallake hankalinsa in ya shigo zai sayar da abin shi naira dubu sai ka ce a a kakka sayar ba shi za sai naira dubu ɗaya da rabi ko dubu biyu daga kai ka takura ma mutane shi a wajen shi in ya sayar naira dubu ya ci riba fiye da duk yadda yake tsammani to kaga shi yasa manzo Allah ce da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd yasa aka hana talaqqin rukban mataki za su kawo kaya kasuwa sai ku je ku tsare su a hanya ku yi kaza kaza kaza kaza duk aka ce ya haramta an fahimta fa amma in ishtarahu fi hal al-ittisa wa rukhas ala wajhin la yadhi la yudayyiqu ala ahlin falaysa bi muharram yace me fa amma in ishtarahu fi hal al-ittisa wai me kenan in ya sayi abin a lokacin da abin yana da yawa kasuwa kakan abin ya zo yana da yawa kasuwa manoma masu rasa yadda za su yi da shi sai ka je ka saya ka taimaka ba ka yi haramun ba an fahimta lokacin ya yi yawa kasuwa ya yi sauki sai ka je ka saya alawatin la ya ku ala ahadin wannan lokacin ba za ka takura ma kowa ba sai dai ba ka taimaka falaisa bi muharramin a lokacin ba zai taba zama wa haramun ba wa qala ibn al-arabi fi sharhi tirmidhi ibn al-arabi ai ko ya san shi ko kusoshin malikiya manya manyan malaman malikiya kenan an fahimta ibn al-arabi guda biyu ne ibn arabi nakira munakkara ibn al-arabi manyan malaman malikiya kenan zakara za muhammad ibn al-arabi khizanatul ilmi wa qutbul kuma da al-qurtubi ne amma tare al-qurtubi ne zakara za muhammad ibn al-arabi khizanatul ilmi wa qutbul maghrib manyan malaman malikiya ke shine yake da sharhin tirmidhi arizatul ahwaz eh ibn al-arabi duk sa'an da ake magana manyan malik zaka je kala ibn al-arabi kala kaza kaza suna cikin kadaddun manya manyan malaman malikiya shi yace lil hukratu mahallun wa zaman yace ai al-hukra al-ihtikar a sai abu aje yana da lokacin da ake yi ya zama haramun yana da inda ake zama haramun da inda ake zama halal ma'ana akwai lokacin da ake zama halal akwai lokacin da in an ya zama haram akwai inda in an ya zama halal akwai inda in an ya zama haram ibn al-arabi ke ne ce fa amma al-mahallu yace inda fa qala malik wa nawawi imam malik imam dar al-hijra da imam nawawi mazhabin malik shafi'iyya kenan sun ce الاهتكار في كل شيء إذا أضر بالناس معنى قوي أبو أتكين كومي دزي تاشي hankalin mutane. an fahimta ba wai abinci ba duk abin da zai tashi hankalin mutane in babu kamar man fetur kamar diesel kamar gas kamar kananzir kamar tufa kamar duk abin da mutane in yi karanci za su tashin hankali da wahala a yi layi mil ɗaya mil biyu duk haramu ne daga ran da aka fara to ya kamata ya kamata hukuma ta shigo a ciki kashi gari kar a ga wannan wahala kar a ga wannan layi amma duk sa'an da disamba ta zo watan disamba ya zo shekaru kusan 20 kenan sai an sha wannan wahala kuma an kasa magance shi ina wannan ya ake ina wannan wahala ta fito eh duk abin da zai wahal da al'umma jama'a yana faruwa yau gobe hukuma ya kamata ta shiga ciki ta magance za ta ba su hakuri ne za ta rarrashe su ne za ta biya musu bukatar su ne za ta nuna musu fin karfi ne tun abin da suka yi ba daidai ba ne dole ta yi wannan don a kare jama'a kar wahala a kare mutane daga farawa cikin wahala an fahimta ma'anan shugabanci kenan da jagoranci an fahimta illa alfawakih yace amma ababen marmari ai wannan ba ba ba ba ihtikari a ciki wanda ya sai aje ya yi hasara kafin gobe jibi ya lalace ba haka bane ba wa qala ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal yace al ihtikaru fi at-ta'am wahdahu fi makkah wal madinah was suqum yace mazhab al hanabila suka ce ihtikar shine abinci kadai kuma a makka da madina la fil amsar amma banda manya manyan garuruwa wannan babu ihtikari a ciki saboda me saboda akwai manyan ɗan kasuwa kuma suna da yawa duk duk sa'an da garin Allah ya waye wannan ya sauko daga daga Dubai wannan daga China wannan daga Ingila wannan ya je Kamaru ya sau wannan ya je Saudiya ya kawo ma'ana ana da yawa yasa don ka sai ka aje ba za a ce ka yi ihtikari ba wa qila laysat illa fil qut la fil idam suka ce sai ihtikari shine abin da ya shafi abinci ba abin da ya shafi danke ko miya ko mahadar abinci ba waliza kana yahtakir ibn al-musayyib az-zayd fahimtan wannan shine yasa sa'id ibn al-musayyib yake ihtikarin az-zayd mai wa amma zamanul ihtikar amma lokacin da ake ihtikari ya zama halal ko haram fahtalafa aidan fihi faqal faqila fi kulli waqtin aka ce kowane lokaci inda zai cutar da mutane baya halatta wakila inna ma zalika inda masisul hajjati ilaihi intaha yace lokacin da ake tsananin bukata shine an sai an boye to an yi haramun ke an fahimta wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace qala ashabuna mana malaman shafi'iyya kenan suka ce al-ihtikarul muharram ihtikari wanda ake haramta huwa al-ihtikaru fil aqwati khassa mazhabin shafi mazhabin shafi'iyya ihtikar shine wanda ya shafi abinci wa huwa an yashtari at-ta'ama fi waqti al-ghala lit-tijara lokacin da abinci ya tsada sai je kwashi duka don yayi kasuwanci lokacin da abinci yake da tsada in ka bar shi haka ma tsada ne da shi to in ka kwashe duka ka boye shi mai shi ya fi tsada wala ya bi uhu fil hal ba ya saya ne don ya sayar ba yanzu yanzu ba bal ya dakhiruhu li yaghluwa samanuhu ya aje ne dan yanzu ma tsada ne da shi sai ka je ka kwashe duka ka je ka boye sai kuma yeme sai ninka فأما إذا جاءه من قرية أو اشتراه في وقت الرخص إن ونولي أكاكاو باتشين كاسوة يسيابا كوكو آآ لوكاتين يا يوا أكاسوة ana neman kai da shi sai ka je ka saya ka aje wannan baka yi haramun ba wadda kharahu aw ibta'ahu fi waqti al-ghala'i li hajatin ila aklihi aw ibta'ahu li bi'ahu fi waqtihi ka saye ne ka aje don ka ci ko ka saya ne don ka sayar sannan duka ba ba ihtikari bane falaysa bi ihtikarin wala tahrima fihi fa amma ghairu al-aqwat fala yahrumu al-ihtikaru fihi bi kulli halin mazhabin shafi'iyya kenan hadha tafsilu mazhabina وقال العلماء alhikmatu fi tahrim al-ihtikar malamai suka ce abin da yasa aka haramta ihtikari shine mai daf'u darar an ammatin nas daf'u darari an ammatin nas an fahimci wannan ka'ida abin da yasa aka haramta ihtikari shine a hana cuta mutane sun shiga cikin wani hali sun shiga cikin halin kakanika ka zo ka saya ka boye a aka ce shine wannan an haramta in ya zama da daf'u darari an ammatin nas to duk abinda in mutane suka rasa shi za su sha wahala ya shiga cikin ihtikari kenan kamar me man fetur kananzir diesel iskan gas da me kuma abinci ai shine ummul bab eh in aka ce man fetur kuma ka ce da abinci yanzu me muka fahimta daga ma'anar ihtikari maganar tana da yawa an tambaye imamu malik to mutum zai sai abinci ajiye don yayi tsada yace wa taba gani ya sai abinci don yayi araha yace duk wanda ya sai abinci don yayi tsada ne ya sayar inji imamu malik an fahimta to za mu je hadisin mu ko insha Allah الحكرة والتربص in ka ce atfu bayan alhukura ita ce attarabbus in ka ce al'atfu ya fita ta gayu to alhukura daban attarabbus daban attarabbus shine haramun an fahimta ala haddathani yahya an malikin annahu balagahu anna umar ibn al-khattab qala yace sayyidina umar yace la hukrata fi suqina ba a yin ihtikari a kasuwan mu kasuwan madina bai ba da izini ba saboda me sai ce la ya amadu rijalun bi aidihim fudulun min azhabin kada mutane su tashi don suna da suna da sauran ragowar kuɗi a je sassuje ila rizikin min rizikin lahi da zala bi sahatina fayahtakirunahu alaina kada mutane mana an ka abinci kasuwa mutane na da kuɗi su aje kowa ya ɗauki kuɗi ya je saya yace Allah ya kawo mana arziki fi sahatina farfajiyar mu kasuwannin mu Allah ya koro mana arziki sai wani ya je saya ya ɓoye kuma a shiga cikin wahala ya ce kada a yi wannan duk wanda ya wannan shi da khalifa sai sun yi mai sai an ji su ko? walakin sai sai na umar ce ayyuma jalibin jalaba ala amudihi ala amudihi ala amudi kabidihi fi shita'i wa saifi fa zalika dhaifu umar falyabi kaifa sha Allahu wal yumsik kaifa sha Allah ina bar kar wani ya zo kasuwan mu yayi muna ihtikari ya sai abinci ya boye mutane su je suna da kuɗin su ajiye wayan sayar kasuwa sun shigo da abinci a bar kowa ya saya ya samu sassauki ya samu cikin sauki sai mutane su ɗauki kuɗi su je su saya su boye kaga a wannan shine aka kawo abinci kasuwa a cikin gari kuka ɗauki kuɗin kuka je kuka saya kuka boye an haramta ki amma in kuka fita kuka je kuka sau da kuɗin ku fa an haramta ba haramta ba saboda abinda Umar ya ce kenan ko walakin sai dai cewa ayyuma jalibin jalaba ala amudihi duk wanda ya je ya sha wahalar sanyi da zafi ya sai abinci ala amudihi da ana dorawa ne akan gadon baya shi yasa ya fada akan kafada akan gadon baya abinda ya fada shi yasa ya fadi wannan amma ko kwantena kasa ko jirgin ruwa kasa jirgin zama kasa jirgin kasa kasa ka fita ka je dubai ka je saudiya ka je china ka je kamaru ka je duk inda ka je ka sau abinci a shaurari wannan magana ta umar duk inda ka je ka sau abinci ka kawo kasa fishita iwa saif fa zalika dhaifu umar duk wanda ya fita waje shigo da abu a kasa ya zama bakon shugaban kasa kenan ma'ana duk fatake da za su fita su je wani wuri su sau kaya su kawo gari ko su harba su wuce su- su- su- su je kasashe masu nisa su sau abu su kawo kana shigowa ma'ana ka zamo bakon shugaban kasa kenan zai kare ka har kayan ka su shigo ka sayar ka koma ka sau kaya saboda a karfafa gwiwan waɗanda ke fita su kawo an fahimta saboda matsaloli ne guda biyu dan kasuwa wani ya gaji kasuwancin shekara hamsin shekara arba'in wurin iyayen shi ko kakanninsa ko shi ya fara ya shekara arba'in yana yi yana tara kuɗi to sai a karfafa a karfafa masa gwiwa ya iya je ya sau ya kawo za mu karanta mu ga yadda kasuwa aka zo kasuwa wani ya rage abincin shi yana sayarwa ya sayi na mara ce ka ga karka bata mana kasuwan mu ka daga firashi ka sayar da mutane ke sayarwa karka karka kashe mana kasuwan mu abu ana sayarwa naira dubu goma goma sai kai ka zo kana sayarwa naira dubu bakwai naira dubu shida naira dubu biyar kaga waɗannan ka karya su kenan in naka ya kare ina za a kaga ka karya kasuwar kenan ka fahimta to mutane suna kasuwanci ya fita cikin sanyi ko cikin zafi ya je ya fada ina duk inda zai je sau da kudin shi ya kawo a cikin gari aka ce ya zama bakon shugaban kasa shugaban kasa zai kare shi har kayan shi ya shigo ya sayar ya koma kuma ya sau in ba shi da kudi ma hukuma ta ba ta ba shi rance ta karfafi gwiwa ta karfafa masa gwiwa abinda ake yi kenan an fahimta saboda rayuwar ta kasu kashi biyu ne yan kasuwa da ke kasuwanci su je su sau su kawo da 'yan siyasa da suke zaune mai suke yi? ba zaune suke ba ‘yan siyasa mai suke yi? suna azurta kansu wallahi da 'yan siyasa suna aiki yadda ya kamata da ba mu sauran har haka ba wallahi a yi gulma mai gulma su yi ta gulma mana amma ka yi aikinka yadda kasa za ta amfana za ta samu ci gaba in so ka je ka yi ta gulmin ka ina ruwan kanka ka cuta amma hakkin mutane ka je ka zauna aka ce awa takwas za a yi ka zo ka yi awa uku ko ka yi awa biyar ko ka yi awa takwas sun kana karanta jarida kana shan shayi kana shan lemu kana hira kana buga waya al'umma duk komai na lalacewa da 'yan siyasa suna aiki da ya dace wallahi da yanzu najeriya ta zama dubai dubai da kuke zuwa kuna gani din nan fa wallahi muna karatu jami'ar islamiyya har zuwa 1973 duk wanda ya fito dubai kallon 'yan dan kauye muke mishi allah kana ganin shiga ga dan kauye duk wanda ya taba zuwa umra hajji daga 1970 zuwa 74 yadda kaga cikin birni ginin gargajiya wallahi haka da makka da madina su duk wannan ci gaba fa daga 73 74 shine suka kai inda turawa suka kai karshe su ce ku zo ku gina mana ga kuɗi a lokacin najeriya da saudiya ke challenge ke gasa a wajen mallakan jirgin sama wannan na da uku wannan na da biyar wannan na da uku wannan na da hudu wannan na da biyu wannan na da biyar ita da saudiya wallahi yanzu saudiya jirage sun kai dubu sun fi dubu najeriya fa ina najeriya airways babu ina suka shiga eh ya fi dubu to da a ce suna aiki aikin da suke shi ne su azurta kansu kadai su azurta kansu abinda suke yi kenan ana siyasa an yi zabe an gama siyasa sai a dawo a mai da hankali waje ɗaya yadda za a gina kasa amma kun yi a saura ana siyasa har shekaru hudu su zo ana siyasa a sake har shekaru hudu su ana siyasa soja ya hau ɗan mana siyasa sun hau har yanzu kasa na nan tana shan wahala kasa kuma allah azurta najeriya duk kasashen turawa sun san irin arzikin da allah ya ma najeriya amma ita najeriya ba ta da gata masu mulki ta sun fita kuɗin ina suka samu kowa gado ya je namo daga gidansu najeriya allah azurta da arziki ka zama shugaba ka zama gwamna minista wane da kai ma a manyan ma'aikata ya aka yi kuka fi kasan kuɗi ya aka yi ina kuka samu kuɗin a ba zancen sata mun koya suna da biyu dawo da kitabun sunna eh komai da yadda ake faɗa abinda ake nufi shine wanda zai je ya sauya kawo ya fi wanda ke zaune yana ɗeba kuɗin duk kasuwanci da kake shekara arba'in kana kasuwanci wannan yana zamowa kansula ko kwamishina ko minista ko gwamna ko mi- kwana arba'in ya fi kowa kudi a ƙauyensu yaushe za a zo- za a zauna lafiya rayuwa za ta samu cigaba ba za ta taba samun cigaba ba to shi yasa 'yan kasuwa ana karfafa musu gwiwa ne ana karfafa musu gwiwa ne in ɗan ɗan kasuwa suna son su wahal da mutane hukuma ke maganin su hukuma sai ta magance su ba kaya suka kawo suka sa kuɗi ba suka yi tsada ba hukuma sai ta sau abincin ta kawo shinkafar ka naira dubu goma hukuma ta kawo naira dubu biyar dubu bakwai a ga wanda zai je wajen kai saya eh Sai hukuma ba da faɗa ko da karfi a tare a kada a shigo kai a ba da haka take yi ba abinda ake bukata din nan sai ta je ta sau al'umma ta ce su nake mamulki talakawa na ne su ne nawa ba wancan manyan masu kudi ba talakawa su ne nawa su suka zabe mu su suke zaben mu su muke musu- su muke fama mu tallafa musu sai ta je ta sau ta nemo ta kawo to a ga kuma dan kasuwan da zai yanda yake so zai yiwu ba sai taba yiwuwa ba lokacin da man fetur ke tsada ana mix ka je ka sayi mai ka sa injin mota ka ta buga ana sai ana magana a ɗaya ku daina sayan mai akan hanya sai ce wata irin magana ke da waye zai ga mai gidan mai ya bashe je kan hanya ya sai mai gidan man kan hanya shine akwai mai gidan man sosai ya zama kango ba mai a ciki in akwai mai ma cikin kasuwan dare ake cikin dare kasuwan dare kasuwan dare ce cikin dare ake sayarwa shi yasa hukuma ba fada za ta yi da 'yan kasuwa ba fa abadan taimakekeniya ake in ba su da hali ma taimaka musu ake ku je ku shigo da abinci ku je ku shigo da kaya ku je ku shigo da menene da menene da menene to sai kaga komai ya sauka saboda talaka shi ake fama a tallafa ma a agaza ma ba wayancan masu kuɗi masu wayannan kuɗi ba wanda wayanda suke ɗebo kuɗi din nan wanda suke suka ɗirka suka ɗebi kuɗi su fa sun riga sun ɗebi kuɗi ba ka da yadda za ka yi da su wallahi duk wanda za a kawo a karbe duk abin da aka karbe ba a karbe rabin abin da yake da shi ba fa waye waye mahaukaci da zai je da yana babban ya debi kudi da yawa ya sa sunan shi wannan kamfani Ahmad Muhammad Ibrahim wannan account Ahmad Muhammad Ibrahim, duk komai ka sa sunan ka sai ka sa guda biyu uku in an zo shi za a kama sauran fa yanzu faman da ake yi da talaka da waɗanda ake faɗa da su ɗin wane ne ke shan wahala talaka ke shan wahala suna da kuɗi ba su aka wana yunwa duk abinda za a karbe a hannunsu ba zai kai rabin abinda suke da shi a ɓoye ba ya shige m- mutum mace an kama ta ingila za a mata shira ta ce a kawo ta najeriya ya fi me ya fi mata sauki wannan duk ba abin izina ba ne ba talaka da ake talaka shine naka shine mutuminka shine masoyinka shi ya zabe ka shine kuma zai sake zaben ka insha Allah alaysa kazalik to to shi yasa sai a samu kowane state kowane state akwai EFCC akwai EFCC da ke fada da manyan masu kuɗi da fadansu ba za ta kare ba zuwa shekara goma ba za ta kare ba sai a samu wasu kuma efcc din da suke kula da kasar state duk kowane state kowa ya samu albashin shi ko pension shi 25 ga wata kaga albarkacin disamba kaga wannan watan an- da shugaban kasa ya ce a biya kowa ai ne to haka shugaban kasa ya ce kowane wata kowa ya samu albashin shi 25 pension shi 25 komai 25 a sa efcc da ke bincike suke yawon bincike a cikin state duk baki daya jihohi duk baki daya ya aka yi talakawa ke kwanan yunwa ya aka yi kaza kaza kaza kaza ina dukiyar da ina dukiyar da shugaban kasa ya raba muku duk baki daya haka za a yi to an taimaka ma talaka ke amma wannan abin da ake da wannan manyan hamshakan ma gaggan masu kuɗi in shekara goma za a yi wallahi ba za a gama da su ba in aka ce sai an gama da su kafin a gama da su ka dawo wajen masoyanka sun mutu yunwa ma'ana tattalin arzikinsu ya karye wani jarin shi ya kare to me amfani bari ba rai me amfani kafin a zo a gyara wannan ya mutu wannan ya kare wannan ba shi da lafiya a tallafa masa a agaza masa wancan faɗan su yaki da su yana da lo- zai zai ɗauki lokaci ba abu ne da za a yi shekara hudu ko takwas ko goma sha shida ba ko قال وحدثني عن مالك عن يونس ابن يوسف عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مر بحاتم بن ابي بلتع سيدنا عمر يشيك كسوة سيسا محاتم ابن ابي بلتع أتشكين كسوة وهو يبيع زبيبا له بالسوق ينا سيد الزبيب أكسوة فقال له عمر بن الخطاب سيدنا عمر يتي إما أن تزيد في السعر wa imma an turfa min sukina kaga karka bata mana kasuwa ga ma ana sai kai kana ana sayarwa naira dubu dubu kai ka zo ka ce 700 500 to kaga duk waɗanda su inda sayar da suka in su in ba naira dubu suka sayar ba faduwa za su yi kai ko in ka sayar naira 500 ma ka ci riba ya ka ce ka daga kada ka bata ma mutane ka ko ka daga farashi yayi daidai ta inda kasuwa ba za ta lalace ba ko kuwa a'a ka tashi kasuwar mu ka je gida kana sayar da abinka sai na umar kasuwa ke na ya shiga don ya yi gyara fa kasuwa ya shiga don ya yi gyara shugabannin yanzu yana mai hada su da kasuwa eh a ba su hanyar tallafar sanda ba eh a kaji wa'in sun je kasuwa haraji suka je قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكره aka ce sai na Usman bin Affan ya kasance yana hana al-ihtikar lokaci ya ce اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Thank you.